والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau bakwai ga watan zulƙada shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan biyar shekara ta 2025 miladiya muna cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam da ke sabuwar gandu za mu tashi farkon sura ita ce suratun rum suratu ar-rum a alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون na'am في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
na'am
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah madaukakin sarki ya ce alif lam mim wannan kalma ta alif lam mim mun sha karantawa da fassara ta da bayani na sabanin malamai dangane da ma'anonin ita kalma din a da yawa malamai suna tafiya akan Allah shi ya bar wa kansa sanin ma'anan waɗannan harfa da ya buɗe wannan sura da su suratul rum wanda ba ita kaɗai bace surar da Allah ya buɗe ta da irin waɗannan harfa wasu kuma sun yi ƙoƙari su fassara ma'anonin da ijtihadin su da ƙoƙarin su da fahimtar su wasu kuma suka ce kowane abu yana da sirri sirrin alƙur'ani shine waɗannan alhurufun tahajji da Allah yake budewa da su Allah ce gulibatin rum an rinjaye rumawa an yi galaba akan rumawa fi adnan ardi ay fi aqrabi ardi sham ila ardi faris a wurin da aka yi rinjaye da su shine mafi kusancin wato ƙasa ana nufin ƙasar sham zuwa paris ikirma allah masarama ya ce shi ne wurin da ake ce da shi azri'at da kaskar azri'at da kuma kaskar sunan wurin ke imam mujahid ya ce fi adinal ard ana nufin wato a fi adinal ard ana nufin aljazira shi ne adnan ard wasu ka ce urdun da falasdin shi ne fi adnan ard ma'ana wurin da aka yi galaba da kansu duka wannan fassara ce ta malaman tafsiri akan ma'anan fi adnan ard amma wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun bayan rinjayen su da aka yi bayan cin nasara da aka yi akan su su ma za su yi nasara za su yi galaba fi bid'i sinin abinda ake nufi da bit a tsakanin shekaru da suke daga uku zuwa bakwai a cikin shekaru daga uku zuwa bakwai ma'ana ma bai da salasati ila tisa wasu suka ce bid'a shine duk shekarun da ba su kai goma ba su ne bid sinin lillahi al'amru min qablu wa min ba'd na Allah ne al'amarin kafi kafin faruwar abin da kuma bayan faruwar abin min qabli dawlatir rum ala faris kafin rumawa su rinjaye akan farisawa da kuma bayan haka kowane bangare ya yi galaba akan dan uwansa bi amrin lahi ne da al'amarin ubangiji ne da falalarsa da ikonsa wa yau mai izin ya farfal mu'minu a wannan rana ne musulmi mu'minai za su yi farin ciki bi nasirillah da nasarar ubangiji lokacin da ahlul kitabi suka yi nasara akan mushirkai yanzu man yasha Allah shi ke taimakon wanda ya ga dama wa wal azizu shine mai rinjaye shine al'azizu mai rinjaye mai galaba arrahimu kuma shine mai tausayi da jin kai ga muminai wa'ada Allah alƙawari ne na Allah tabaraka wa ta'ala mana wa'ada Allah wa'adan bi zuhuri rumi ala faris Allah ya yi alƙawari sai ya fifita kiristoci rumawa akan farisa mushrikai masu bautan wuta la yukhlifu Allah wa'ada Allah zai sa ba alƙawarin ya shiga cikin matsi har sai da aka tura shi ya koma al'usantaniya saboda matsala ta matsin rayuwa da matsin yaƙi ya tsare shi da shi da mutanensa lokaci mai tsawo mana aka ci nasara akan hirakal aka takure shi aka matse shi wancan sarkin ya fi shi karfi da sojoji da kayan yaƙi da kayan fada har zuwa wani lokaci kuma da Allah ya juyar da abin wanda aka danne din ya dawo shi ne a sama herakal din ya zama shi ne nasara akan paris malikul furs kenan ibnu abbas ya ba da labari Allah ya yarda da shi a cikin hadisi da imamu tirmidhi ya ruwaito shi hadisi na 3193 cewa a faɗin Allah alif lamin ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun yace ghulibat wa ghalabat yadda fassarar take shine su rumawa ghulibat arzin jaye su wa ghalabat kuma su ma sun yi rinjaye shine na gaya muku sarkin Paris Malikul Furs sabur ya yi rinjaye ya yi nasarar yaƙi a kan hirakal wahun min ba'di ghalabihim gulibatin rum ɗin kenan amma daga baya to su ma za daula za ta juya za su samu nasara a kan fadisawa to abin da yake faruwa shine ibn abbas ce kanal mushrikuna yuhibbuna an tazhara faris al su mushrikai su masu bautar wuta masu bautar gunki suna son wato farisawa su nasara akan rumawa ina so ku gane yadda kisar abin da ke mushirkai kun san akwai mushirkai masu bautar gunki a cikin kafiran to su suna supporting wato malikul furs ne sabu suna goyon bayansa suna so ya ci nasara ya danne rumawa wadda su ne kiristoci su kiristoci ba ba masu bauta gunki ba yanzu kaga muna da kafirai guda biyu ke ga mushirkai masu bauta gunki farisawa masu bautar wuta da rana wannan masu bautar wuta da kuma ainihin rumawa kiristoci to sai mushirkai sai suka ɗauki site suka ɗauki ɓangare sun fi son suna supporting a ce malikul furs ya yi nasara akan waɗannan faɗa ne aka yi ɓangarori guda biyu musulmi suna gefe su kuma to me dalili su mushrikai suna goyon bayan malikul furs ne saboda ai su ma masu bautan gunki ne irin tunda su ma mushrikai mushrikai ne masu bautan gunki ne to ga ƴan uwansu farisawa su ma masu bautan gunki to ai gwanda su supporting wanda aqida su ta yi iri daya wanda ya kamata ku gane cewa kenan ko a millatul kufri din a cikin kafircin mutum yana zaben suwaye suka fi suka fi kusa da shi a cikin kafirci ya rika supporting da sai na goyon bayan su da haka kenan su mushrikai sun goyi bayan farisawa ne saboda su ashabu ausan ne to su kuma musulmi fa sai su ma suka ɗauki ɓangare ɗaya musulmi sai suka ɗau ɓangare ɗaya ta yadda su kuma suna ta fata suna addu'a Allah ya sa rumawa kiristoci su yi nasara a kan farisawa suka ce in kada da kirista da mai mushirki ai gwanda kirista a kan mushirki gwanda kirista dukansu dai kafirai ne amma wancan mai hada Allah ne da wani ko ba ka bane ba da haka musulmi sai suka ɗauki sa'id suna ta roƙon suna murnar a ce romawa sun yi nasara a kan farisawa me yasa saboda su ma sun samu tarayya da juna li'annahum ahlul kitab saboda kirista ya ahlul kitab ne musulmi ma suna da littafi suna da alqurani su ma kirista suna da littafin su to waɗancan ahlu ausan su ma ahlu ausan waɗancan farisawa suna da wasan suna da gunki mushrikai su ma yan bautar gunki ne da aka sai suka ja bangaren farisawa musulmi su ma sai suka ɗauki mai bangaren rumawa me yasa suke son rumawa suka ce alƙalli dai rumawa kiristoci ne suna da littafinsu ina fata ana banta suna da awar suna bin linjila ta annabi isa sai aka zo aka ba su yana abubakar labari shi kuma abubakar ya zo gaya manzon allah sallallahu alaihi kaji fa yadda abu yake an samu rabuwar kai musulmi ga wanda suke goyon baya su kuma kafirai wannan mushrikai ga wanda suke goyon baya kuma an je ma yaƙi farisawan nan dai sun danne rumawa lokacin da abokan gaya manzan Allah sun sallam a fadan lallai ba ƙungiyar da musulmi suke so su ci ba ne suka ci ma'ana ba kiristoci ba ne suka ci su galaba aka yi su shine Allah ce alif lamim ghulibatir rum ghulibatir rum an rinjaye rumawa to shine manzo Allah ya ce ba komai amma innahum sayadlimu sai annabi ya ce ba komai amma yanda al'amari yake innahum lalle su ma rumawa sayadlimu da nan gaba za su sake rinjaye za a zo a sake wani yakin za a zama su ne suke da fama shine wa wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun Allah sa kuna gane to anan gurin ina so a gane cewa yanzu kiristoci da suke fada da musulmi suke yaƙar ko ake ziga suke fada da musulmi a yau suke ƙoƙarin karya su cutar da su ashe a tarihi an taɓa samun inda musulmi ma suka yi sapotin kiristoci ku riƙe wannan ku rubuta yau an wayi gari a wannan lokacin musulmi so suke kirista su yi nasara ko a ƙur'ani Allah ce ya dace jidan na ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku wa la tajidan na aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun Allah ya ce zaka samu mafi tsananin gaba da kiyayya ga musulmi sune yahudawa kuma za ga waɗanda suka fi kusanci a karabahun mawaddatan wanda suka fi kusancin soyayya ga musulmi su ne kiristoci ko ba komai kirista yana da ɗan kusanci da musulmi in ka haɗa shi da sauran arnan inda za ka tambaya a cikin kafaran duniya da arnan duniya wane ne ya fi ɗan dama dama ya fi kusa da musulmi shine kirista to shine annabi aka ba da labari aka ce ai gashi can ghulibatir rum kaji kaji kaji sai ce amma innahum sayghlibu a ransa ya fi son kirista su yi galaba su danne waɗancan mushrikai masu bautar gunki haka akan haka abin ya faru Abubakar ya koma kamar yadda Ibn Abbas ke faɗa ya je ba su labari ya ce annabi ya ce a gaya muku waɗannan Romawan da aka kada su a yaƙi su ma nan gaba za su yi rinjaye za su yi galaba inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku rike wannan sai suka ce ko za ka sa mana lokaci ta jima muna so mu san yaushe ne ne wannan abin da Muhammad ya faɗa zai faru iji albaina na wa bainaka ajal kuma za mu sa wani abu idan muka yi nasara su kiristocin kenan in muka yi nasara akwai kaza da kaza da kaza idan kuma suka yi nasara akwai kaza da kaza suka dai faɗi maganganu su haka shine sai ce na ba da nan shekara biyar Allahu akbar yace shekara biyar faja'ala ajalan khamsa sinina shekara biyar ta zo ta wuce ba a samu nasarar ba aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce na ma da kasa shekara goma to shine Allah ya ce fi bid'i sinin ku duba Qur'ani fi bid'i sinin wannan ajalin lokacin da suka nemi yaushe amma innahum sayaghlibun din ba an ce za su rinjaye ba to yaushe ne ne su tambaya suka yi aka ci suka tambaya Abubakar sai an gaya musu lokacin to shine Allah ce fi bid'i sini a cikin shekaru daga uku zuwa tara kaga lissafin ya fita kuma Allah ya ce da su ku kwantar da hankali lillahi al'amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun daga baya alhamdulillahi abinda annabi ya faɗa sai ya tabbata sai gashi an zo an sake gwabda yaki rumawa kiristocin nan sun samu nasara shine imam ibn kasir ya ce wannan shine cikakken bayani dangane da abinda Allah ya faɗa alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun ila qawlihi wa huwa al-azizur rahim daga cikin malamai da suka yi bayani Allah tabaraka ta'ala masu rahama sun kawo wasu kisoshi masu yawan gaske a wannan abubuwa da suka faru na waɗannan yaƙuƙuka daga ƙarshe dai abin da ya tabbata bil khulasa shine abin da manzon Allah ya faɗa zai faru ɗin nan fa shine ya faru ko canji ba lalle sun yi galaba kuma lalle abinda manzon Allah ya faɗa ya tabbata Imam Ibn Kathir yake cewa an samu alwaqa alka'ina yaƙi da ya kasance tsakanin Farisawa da Rumawa lokacin da Rumawa suka samu nasara suma a tsakanin Azri'at da Busra kamar yadda Ibn Abbas ya bayani Allah masa da Ikirma da sauran malamai wannan kuma wani bangare ne na biladu sham wanda yake kusa da biladul hijaz Allah ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'd min qabli zalika wa min ba'd yake bayan wannan kafin wannan da bayan sa duk na Allah ne wa yawma idh yafrahu almu'minun a wannan rana ne musulmi mu'minai za su yi farin ciki bi nasrillah saboda nasarar Allah da ya ba wa Romawa mutanen Kaisar Maliku Sham kenan akan Farisawa su kuma mutanen Kisra su ne Majusawa kenan Allah ya ba da nasara wa Romawa akan Farisawa ranar yakin Badar ne a ranar da aka yi yakin Badar Allah ya juyo da wannan nasara jama'a lokacin sa annabi ana can Badar ana bugawa to wannan kuma alkawari na Allah ya tabbata nasarar rumawa akan farisa ta tabbata a daidai yakin badar kamar da yawa daga cikin malamai suka faɗa Allah musu rahama wasu malaman suka ce a bal kana nasru ar-rum ala faris amal hudaybiya bari dai nasarar rumawa akan farisawa a shekarar hudaybiya ne wannan sabanin malamai kenan dangane da tawkid lokacin da aka samu wannan a nasara din to idan da kirista suna yi wa kansu adalci da ya kamata su yi imani da Allah su yi imani da Qur'ani tun da gashi alkur'ani ya yi bayani dangane da abin da zai faru a kansu kuma ya faru kaga mutum zai iya karyata ƙur'ani ne idan a ce ƙur'ani ya faɗo wani abu kuma saɓanin abin da ya faɗa ya faru sai a ce ai ƙur'anin ku ya ce kaza kuma ba haka ya faru ba to amma kaga ƙur'ani ne ya ce kuma abin da ya faɗa din kuma ya faru kuma yana nan a cikin tarihin su amma duk da haka babu dai daɗi wanda Allah bai nufe shi da shirya ba bai zai shirya ba duk yadda kai da jaki sai ya ci kara Allah ubangiji kai mana afuwa Allah shine al-azizu fi intisarihi wa intiqamihi ala adai wajen taimakonsa da kuma ɗaukan fansa akan makiya abokanan gaba ar-rahimu bi ibadil mu'minin kuma mai tausayi ga bayan sa mu'mini wa Allah wani alƙawari ne na Allah zai yi wannan duk inda mu'mini yake Allah zai mai rahama la yukhlifu Allahu wa'ada lalle Allah ba zai saba alƙawarinsa ba wannan abin da muka baka labari ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa za mu taimaki rumawa akan farisawa wa'adun min Allah haqq alƙawari ne daga Allah na gaskiya wa khabaru sidqin la yakhlif ko la yukhlaf labari ne na gaskiya da baya saba kwata kwata kuma wala budda min kaunihi wa wuqu'ihi dole sai ya faru dole kuma sai ya kasance saboda wa'adun layi saboda Allah ya riga ya faɗa cewa ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nan guda biyu za ta samu nasara a kan ɗaya kuma ya faɗi suwaye walakin da aksarar nasi la alamu sai dai da yawa daga cikin mutane ba san ba hukuncin Allah cewa yana iya yin abin da ya ga dama a cikin af'alihi da a cikin ayyukansu a cikin ayyukansa da kuma maganganunsa da sauransu to sai Allah ya ci gaba da bayani akan halin waɗannan mutane ya alamuna zahiran min alhayati dunya na يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا الأمر رأيور ودنا متعني وتو sun san zahirin rayuwar duniya zahirin abin da ke na fili na rayuwar duniya sun san shi sun san yadda suke neman kuɗi sun san yadda suke kasuwanci ya'lamuna kaifa yaktasibuna wa yattajiru yace imamu al-bazawi sun san yadda za su yi kasuwanci sun san yadda za su nemi taro da kwabo sun san yaushe suke dashe sun san yaushe suke shuka sun san yaushe suke girbi shine ya alamuna zahiran min hayati duniya duk hanyar nema sun sani kaifa yabnuna wa kaifa ya'ishun yaya za su yi gini ya za su rayu duk sun sani kafirai in dai sanin duniya ne da neman tara ta to kafiri fa ya santa harkar kuɗi mu'amalar kuɗi gina duniya ya za a rayu a cikin duniya za a hada taro da kwabo ya alamu na zahiran min hayatin duniya wannan kam Allah da kansa lallai wato ya san ya faɗa da kansa cewa waɗannan mutane sun kware akan neman duniya amma wahum anil akhirati hum ghafilun a lahira su gafalallu ne sahuna an hajjahiluna minha sun rafkana sun zama jahilai an san duniya amma ba a san lahira ba kuma la yatafakkaru na fiha wa la ya'maluna laha ba sa tunani akan lahira ba sa aiki dan lahira wannan aya malamai suna bayani cewa sifa ce ta kafirai ƙwarewa da gogewa akan neman duniya amma in ka kwankwasa su akan neman lahira ba san komai ba to aibu ne ga mutum musulmi ya goge ya kware akan ya zai tara duniya amma bai san yadda zai nemi lahira ba kuma abin tausayi yau a cikin yan uwana akwai masu wannan sifa in dai nema ne in dai tarawa ne in dai motsa kwabo ne in dai tattali ne in dai haɗe-haɗe ne da za a samu ƙulle-ƙullen da za a samu kuɗi wallahi sun san shi amma abin tausayi inda za ka taba su akan lahira ba san gama akan lahira ba wallahi aibu ne gare ka dan uwana ka kware akan neman duniya ka kware akan tara ta wannan duniyar faniya ƙararriya ka mai da hankalinka akan ya za ka tara duniya kana tsoron talauci sama da tsoron Allah amma kuma baka san yadda za ka nemi lahira ba ya zama abin kunya gare ka kuma ka shiga cikin sifar waɗannan mutane kazantattu da Allah ya bada labari a cikin suratul rum da yawa daga cikin mutane ibnu kasir ya ce laysa lahum ilmun illa bid-dunya ba su da wani wato himma ba abin da suka sani sai neman duniya kullum ya za su neme ta ya sha'aninta yaya abin da ke cikinta yace fahum huzzaqun wa azkiya fi tahsiliha hazikai ne masu fasaha masu basira wajen neman duniya wujuhi makasibiha da fuskoki na tara ta wa hum ghafiluna amma yanfa'uhum fi daril akhirati ibnu kasir yace amma wadannan mutane rabkanannu ne dangane da abin da zai amfane su akan gidan lahira ba su san shi ba subhanallah yace kana ahadun mughaffalun la dhihna lahu wala fikrata arab kane yake gafalalle ba kwakwalwa ba tunani inda wajen neman lahira ne bai da wannan ya arab kane bai sani ba ibn abbas ya bayani yace ya lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun yace al-kuffar ya'rifuna umran ad-dunya duk inda kaga kafiri arne ya san rayuwar duniya ga ta nan so suke gina ta wa hum fi amri dini jahalu inji ibn abbas yace akan al'amarin addini kuma jahilai ne na'am gashi nan duk inda za a ci duniya duk sun suke yinta sun iya kere kere ka duba mala yadda Allah ya musulmi sai su kera su kare basirar su su gama kerawa sai su zo su kawo kasuwa musulmi kawai sai lali kudin sa ya biya ya siya ya hawan wata da shakata kawai in ta zama gwangwani ya jefar da ita yana jiran sabuwar shekara wata ta fito shi kuma yana ce yana ta duba lahirarsa Allah ya bashi ya ci a duniyar an kera masa ya ci ya more ya hau ya sakata ya wala sannan kuma da daddare yana sallah yana neman lahira kuma duk inda musulmi yake duk inda zai tara kuɗi to tara kuɗinsa baya sa ya manta da Allah duk inda mumini mutumin kwarai yake ofishinsa na gwamnati da dukiyar da yake samu da matsayin da ya samu baya sa ya manta lahira baya zaman wahum anil akhirati hum ghafilun duk inda musulmi dan siyasa na kwarai yake siyasarsa hada-hadan mulki da siyasarsa ba ta sa ya manta Allah duk abin da zai yi a cikin kujerarsa ta siyasa yana tuna Allah baya zamantowa rafkanalle gafalalle akan neman lahirarsa don shi yana da hankali ya san wannan kujerar kafin ya hauta ai wasu ne suka hauta ai hawanka kujera kawai da ake maka jiniya ai da ake binka ana yabanka ana ma kaza ana ma kaza ana ma fadanci ai shi ma dalili ne na cewa zaka sauka da ba a sauka kai ka hau ai da wasu makale wa kujerar ba su baka wuri ba mai hankali shine yake ganewa cewa wannan kujera fa da na wuta yau ba ne yau ma ba ma gobe ba yau ma ba ne kawai ka ɗauka ba taka bace ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damar da ka samu ka taimaki al'ummarka ka taimaki addininka ka taimaki mabukata ka yi wa mutane abin da za ka faranta musu kar ka musu abin da za ka baganta musu duk wanda ya ɓoye wani abu ko ya cuci wasu mutane ko ya shiga hakkin bayan Allah talakawa ko ya yi wata murɗa-murɗa ya yi dabarun da ba a gane ba ko ya samu 'yan hayan baki baka suka je suka yi ta yabansa alhali yana kulle da sharri da bala'i akwai kiyama akwai kiyama akwai waɗanda mabarnata ne sosai yan barna yan ta'adi amma kuma suna da kuɗin da za su bada a je a yi ta yabansu mu kuma abin da sai mutanen mu duk wanda ya buɗe rediyo in dai ya ji an faɗi magana a rediyo to shi ya yarda kawai shi ne abin tausayin mutane ƙarya nawa ake a rediyo maƙaryata nawa ne a gidan rediyo sau nawa mutum zai zo ya shirin awa biyu awa uku gaba ɗaya ƙarya yake to amma al'umma ta har yanzu ba su waye ba da na ƙauye da na birni in dai mutum ya murda yan rikodarsa in dai ya buɗe in dai ya ji an faɗa to shi ya yarda kawai to daga nan mabarnatan 'yan siyasa da ba sa yi wa al'umma aiki da suka ɗauki haya ta masu yabansu suke cin riba amma wayayye don an faɗi magana kawai ba yadda ya gani a ƙasa mutane suna mutuwa da yunwa ku zo ku ce kuna musu adalci mutane suna rayuwa cikin matsi da bala'i ku ce kuna musu sun rasa abin da ya zama musu na larurar rayuwa ku ce ku kafa kowa taimakonsu ai kun san ƙarya kuke kuna da bakin da za ku faɗa ba su isa su ce ƙarya kuke yi ba amma su sun san ba haka bane shi yasa kowa ya tsaya ya aikin alheri ya shuka alheri ya bar ligasi mai kyau ya bar tarihi ya bar abun faɗa da za a yi masa addu'a ko da ba da ɗan da zai masa addu'a amma ya yi aikin alherin da ba a sa manta da shi ba akwai bayan allah da har ka mutu dole ka ambace su watakila sunan kaza aka samu su watakila sunan kaza watakila a lokacin su kaza amma dai ba a isa manta da su ba saboda sun yi abin da ba za a manta da shi ba kai ba yanzu fa wasu mutanen mu wani wallahi za ga wani gwamnan shekara dai an manta da shi sunan sa ma ka tuno tsohon gwamnan kaza wallahi ba za ka iya tunawa ba saboda ba abin da yi ba abin da yi amma wani kuma za ga ƙananan yara ma masu tasowa ma sun san da shi sun san kokarinsa sun san himmarsa Allah ya sa mu gani da haka kada musulmi ya zamanto cikin ya alamu na zahiran min hayati duniya amma wahum fi amri dini juhal inji ibn abbas akan lamarin lahira kuma jahilai Allah ya ci gaba da labari dangane da fadakar da mutane akan tunani akan halittunsa awalam yatafakkaru fi anfusihim Allah ya ce da ba su yin tunani a kawo kansu a halittar kansu da kansu ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى Allah bai halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su ba face da gaskiya da kuma wani ajali ambatacce sama tana da ajali kasai na da ajali dan adam ma yana da ajali komi da ka sani yana da ajali yana da lokacin da zai kare duk abin da ka sani wa inna kasiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun da yawa daga cikin mutane a wajen gamuwa da Ubangijinsu la kafiruna masu kafirci ne masu butulcewa ne. Aya tana mana magana akan tunani dangane da halittun Ubangiji da ke nuna cewa shi kaɗai ne bi khalqiha ya halicce su kuma la ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu babu wani abun bautawa da cancanta in ba Allah ba kuma ba wani Allah sai shi awalam yatafakkaru fi anfusihim ana son an nazaru والتدبر والتأمل أي نظري أي تدبري أي تناني لخلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي halittar da Ubangiji ya yi wa abubuwa a duniyar sama da duniyar ƙasa gaba ɗaya da abin da ke tsakaninsu na halittu almutanawwi'a wal ajnas almukhtalifa nau'i nau'i na halitta daban daban daban daban jinsi jinsi jinsi in ka dubi halittun Ubangiji kadai abubuwan da Allah ya halitta kadai haba ya isa ka yadda akwai Allah ku yi aiki ku sani cewa wannan ubangiji za ku yi aiki don shi kuma ta mace shi kadai shi halicci waɗannan abubuwa kuma bai halicce su sudan ko batilan ba da wasa ko da wargi ko barna ba ya halicce su ne bil haqqi da gaskiya kuma ya musu ajali ila ajalin musamma wai menene ajalin musamma ila yawmil qiyamati ne zuwa ranar tashi alƙiyama zuwa ranar ƙarshe komai da ka sani yana da iyaka wa inna kaseeran min an-nasi bi liqa'i rabbihim la kafirun duk da cewa daga yawa daga cikin mutane ba su yarda za a tashi kiyama ba suna mutuncewa dangane da tashin alƙiyama ba su yarda ba to amma ranar da mutum ya mutu aka shimfiɗa masa ƙasa a kansa da tukunya ko itace ko azara ya yunkura ya gaba a wannan duniyar yake ba to zai gane cewa lallai kiyama gaskiya ne Allah ya mana afuwa to sai mai Allah ya ce a rama أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ci gaba da tambaya awalam yasiru fil ardi yanzu ba su tafiya bane a bayan ƙasa fayanzuru su duba kaifa kana akibatul ladina min qablihim yaya karshen waɗanda suke kafin su ya kasance ai awalam yasiru fil ardi ba su tafiya a bayan ƙasa fayanzuru ila masari'il umami qablahum mu'tabiri fayatabiru yanzu ba za su tafiya a bayan ƙasa ba su ga mutanen da suka rayu kafin su irin yadda Allah ya halakar da su Allah yadda ya kifar da su Allah yadda ya lalata sha'aninsu su su ɗauki izina kanu a shadda minhum quwwa ai sun fi su ƙarfi wa asarul arda sun yi noma asaru harasu al'arda kenan asaru sun yi noma wa qalabuha lizira'a suka yi noma suka yi kaftu suka juya ƙasa don shuka wa amaruha aksara mimma amaruha suka raya ƙasar sama da yadda waɗancan suka raya wasu malaman suka ce aksar mimma ammaraha ai ahlu makka sama da yadda yawan mutanen makka suka raya makka kafin yan makka su zo an yi wasu al'umma da sun raya ƙasa sama da yadda yan makka suka yi wasu suka ce a lokacin mutanen makka ba sa noma amma waɗanda suka gabace su kuma suna noma za mu zo mu ƙara bayani akan wannan wa ja'atum rusulun bil bayyinat manzannin sun zo musu zubai ayoyi bayyanannu amma falam yu'minu ba su imani ba da haka fa ahlakahumullah sai Allah halakar da su amma kana Allah liyadhlimahum Allah bai kasance yana zaluntar su ba bi nafsi huquqihim ta hanyar tauye haƙoƙin su walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai kawo kansu su ne suka kasance suna zaluntar kawo kansu bi baksi huquqihim su suke tauye haƙƙin su da kansu su da kansu suke ƙaryata kansu suke cutar da kansu Allah ya ci gaba da bayani dangane da gaskiyar manzannin da ya aiko ba ƙarya suke ba da irin abubuwan da suka zo da shi da irin abin da Allah ya karfafi waɗannan manzanni na mujizozi da ayoyi bayyanannu da kuma halakar da waɗanda suka kafirce waɗannan annabawa da manzanni da kuma yadda ya kubutar da wanda suka gaskata su ai wannan ma aya ne ai annabawa da manzanni sun zo da ayoyi bayyanannu da mujizozi waɗanda suka karyata su take an ga yadda Allah ya da su ya halakar da su waɗanda suka bi su kuma take an ga yadda Allah ya kubutar da su yanzu wannan bai sai zama aya gare ku ba a falam yasiru ko a walam yasiru fil ardi ba za su yi tafiya a baya ƙasa ba ko da ba ku yi tafiya da kafafuwanku da dabbobinku da motocinku da jiragenku da raƙumanku ba to ku yi tafiya mana da fahimtar ku me yasa ba za ku yada fahimta da bincike ba da hankulanku da dubanku da kunnuwanku ku ji labarin waɗanda suka gabace ku fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwa waɗanda suka gabace su ai sun fi su ƙarfi ai al'ummomin da suka gabata karnoni da suka shuɗe in an zo magana ƙarfi ai sun fi ku ƙarfi yayi Allah ya ce mun karfafa su irin karfin da bamu baku ba daka ku waɗanda aka aiko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ku lura cewa ba manzon Allah shine kadai aka taba turowa ba an turo da wasu manzanni wasu sun kareta su Allah halakar da su wasu sun bi su Allah ya kubutar da su to kuma fa hakan zai faru akan ku akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam modancan al'ummomi suna da dukiya aksar amwalan wa aulada malam sun tara kuɗi sama da yadda aka tara kuɗi yau duk da kake ganin kuɗi yanzu wallahi malam an yi kuɗi sama da wannan zamani duk da kake gani yaya yanzu an yi yaya sama da wanda aka yi yanzu aka ce fa ba a ba ku ɗaya bisa goma abin da aka ba waɗancan ba in za a haɗa arziki ‘ya'ya da kuɗi da aka ba wa al'ummomin da suka gabata wallahi ba a ba ku mai ishar ba wallahi amma ba lagu mai ishar ma a ce na wanke malaman tafsiri suka ce ba su samu wannan mai isharin ba an kafa su a duniya irin kafuwar da ku ba ku samu ba duk ci gaban da kuke tsammani an taɓa yin sama da wannan wa umiru fiha amara daga cikin fassara kenan aka ba su shekaru aka rayar da su a cikin waɗannan wato shekaru nasu masu tsawo sama da shekarun da ku ake baku wanda Allah ce a amar ummati ma bai da 60 ila 70 shekarun al'umma ta fa tsakanin 60 70 ne daga nan ake tafiya yawa yawa ana tafiya ne shekara 60 70 kadan ne suke wuce 70 to an samu waɗanda suka yi shekara dubu shi ne wa amaruha aksar min ma amaruha din da Allah ya faɗa wa amaruha aksar min ma amaruha in shekaru kuke ji an ba da shekaru ga wasu al'ummomin da ku ba ku samu ba yanzu ko annabi nuhu shi kadai ai annabi ne da ya zo kafin annabi Muhammad ko shekarunsa nawa shekarun wa'azi 950 da aka buga shekarunsa na duniya sun fi shekara dubu da wani shi kadai to mu yanzu a cikin al'ummar waye mai shekaru da yawa a tarihi ma wasu shekaru da yawa da shekara 200 ne nan ake ta mutuwa to balanta mu yanzu yau in a garin na akwai mai shekara 100 ma sai an yi hira da shi a rediyo ka duba yadda muke cin buri dan bala'i gaba ɗaya fa ko ɗarin ma ba ma rufawa duk anan ake shemar da mu ake zubar da mu duk buri duk siyasa duk ƙeta duk sharri duk bala'i duk kashe-kashen da mutum zai yi duk kuɗin da mutum zai tara duk gini duk mulki duk sarauta duk ibadi duk sai na yi duk abin da mutum zai gaba ɗaya shekara nawa ne nawa zai yi duk wanda ya tsallaka shekara saba'in tamanin za ka ji ana cewa wani fa ya tsufa gaskiya ya esfiya matsala ne shi da kansa zai stephen back ya koma baya ka duba ba amma har yanzu ba mu faɗaka ba to idan aka kwatanta da al'ummar da suka gabata wallahi shekarun da suka samu ya fi namu sun daɗe a duniya sama da mu a da ne ake daɗewa a duniya yanzu ba a daɗewa a duniya shine wa amaruha akthara mimma amaruha wata fassara ke suka ci moriyar ƙasa suka ci moriyar duniya sama da yadda mu muka ci moriyar ta annabawa suka zo musu maimakon su gaskata Allah sai suka karyata su duk da abin da Allah ya musu na ni'imar shekaru duk da abin da Allah ya musu na ni'imar arziki da kuɗi da wadata da dabbobi da shuka da ruwa ya kun su gode wa Allah su waɗannan annaba da manzanni sai suka gare ta su amma wa ma kana lahum min Allah min waq a ba wani wanda zai kare su kuma da Allah ya tashi musu bala'i ina dukiyarsu bata musu amfani ba ɗaya da suka haifa ba su musu amfani ba da ba'asullahi ya zo azabar ubangiji ta zo wallahi ba wanda ya isa kare su haka kai ma yanzu din duk wanda ya fantare wa Allah ya saba wa dokar Allah ya bi ra'ayi ya bi son zuciya lokacin da bala'in ya zo masa lokacin da masifar ta zo masa lokacin da azaba ta zo masa wallahi ba wanda ya sai shiga tsakaninka da Allah Allah sai Allah ya maka azaba dole ko misalin zurati kuma ma kana Allah li yuzlimahu Allah baya zalunci akan abin da yawa mutane na azaba da nikali walakin kanu abusum yuzlimuna su da kawukansu suka yi abin da Allah ya musu azaba sun yi isgilanci wa ayoyin Allah sun karyata shari'ar Allah sun tozarta addinin Allah sun ci mutuncin bayin Allah sun ki su yi aiki da shari'a sun fifita rayuwar duniya gajeriya ƙazantacciya akan rayuwar duniya tabbatacciya wanzajjiya suka nuna a'a suka zaɓi abin da suke so suka ci mutuncin wanda suka ga dama suka keta alfarmar kowa suka manta Allah a cikin mulkinsu a sarautarsu a kudinsu a dukiyarsu a mu'amalolinsu suka shiga sha'aninsu da shagalinsu ba su tuna da Allah suka yi abin da suka ga dama in kudi ne an baka ƙarshen tika tika ne tik in mulki ne ka samu ƙarshen mulki ne karewa in ma wani abu kake ji na jin daɗi dai ai jin daɗi bai zama jin daɗi ba tunda yana karewa duk abin da aka baka wallahi sai ya kare Allah ya jefa musu bala'i bisababi dhunubihim as-salifa saboda zunubin da suke aikata suka gabata to shine Allah ya rufe yace summa kana aqibatal ladina asau na'am ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون sannan ya kasance aqibatal ladina asau ƙarshen al'amarin waɗanda suka munanta asaul amala suka munanta aiki as-su'a ana nufin alkhulla allati tasu'uhum mu'in nar za su gamu da wani abu da zai bakanta musu rai shine wuta shine as-su'a za su gamu da wani abu da zai bakanta musu shine wuta thumma kana aqibatul ladina asa'u as-su'a karshen al'amarin waɗanda suka munanta ayyukan su shine wuta wasu ka ce su'a wannan ismu ne na jahannam sunan wutar jahannama ne kamar yadda ake ci alhusna ismun ne lil janna ko ba ka bane yawa alhusna aljanna as-su'a aljahannam an kazzabu sun gamu da wannan wuta ne saboda sun karyata aili an kazzabu saboda sun karyata annabawan Allah sun karyata manzannin Allah sun karyata kiyama sun karyata bi ayatin lahi ayoyin Allah wa kanu biha yastazi'un har ma suka yi ta izgilanci da waɗannan ayoyi suka yi ta nuna wargi da wasa da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yi mana bayani a nan idan mutum ya yi mummunan abu zai girbi tsayar da ya yi duk wanda ya muna na aiki a wannan duniyar wallahi sai ya gaba da bala'i a kiyamarsa karka yaudare kanka kakkabata kanka lokaci summa kana aqibatal ladina asau as-su'a duk wanda suka muna da aiki a duniya kaji kaki ji wa'azi kaji ka dau gargadi kaji ka fadaka ana ta wa'azi kwakwalwarka kamar ta jaki ana ta fadakarwa ba ka fadaka ana nusantarwa ba ka nusanta ana bayani ba ka ganewa إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل لهم قلوب لا يفقهون بها suna da zukata ba sa ganewa walahum azanun la yasma'una biha ga kunnuwa amma ba sa ji walahum a'yunun la yubsiruna biha ga idanuwa ba sa ganin gaskiya da idanu ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ya ce waɗancan mutane kamar dabbobi ne kai sun mafi dabbobi mata ka daki akuya ka daki tinkiya ka daki rago ka daki ka daki ka daki saboda shi dabba ne akwai mutanen da wallahi sun fi dabbobi dabbanci li'annahum la yantafi'una bil mau'iza ba sa wa'az ba sa amfanuwa da wa'azi a fada a fada a fada a maimaita amma gobe za su ci gaba da munanta wannan aikin Allah ce wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra ونذرهم في طغيانهم يعمهون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم duk Allah ya taba ya taba da labari da haka duka waɗanda suka aikata mummunan abu za su ga ƙarshen su in dai Allah ne yana daidai da kowa in dai lahira ne wallahi kowa sai ya ce ta mu je harama
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون haka dai ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين na'am ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون me zai faru فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون Hmm.
وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها Oh, وكذلك تخرجون
la ilaha illallah.
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Hmm.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Na'am.
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم Haka.
إن في ذلك لآيات للعالمين Wani ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون wani ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض فيحيي به الأرض بعد موتها na'am.
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Wani ayat.
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره Haka.
ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون Hmm.
وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
إن شاء الله wani sati za mu buga cikin wani ayati wani ayati. Abin da muka faɗi da Allah shi ba mu dada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe muna roƙon Allah ya mana afuwa da rangwame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.